بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداله العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالظفر
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الهدير والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يا أيها الذين يا أيها الناس يا كومتاني يا أيها الذين آمنوا يا كون سكا إيماني لله inna kafiran min al-ahbari yawa yawa daga malaman yahudu war ruhbani da masu bautan nasara la yakuluna amwalan nas suna karban dukiyar mutane bil batil da banna karrisha kamar cin hanci da ba kamar cin hanci bil hukumi cikin hukunci wa yasudduna nas kuma suna tara mutane ma'ana suna juyar da su an sabilillahi daga addinin Allah wallazina yaknaduna dhahaba kaga waɗannan da suke taskace zinariya ma'ana suke ɓoye ta wani fibbata da azurfa wala yin fikuna ba sa ciyar da ita ayin kunuza ita taskokin nan fi sabilillah cikin ɗaukaka addinin Allah ai la yu'adduna min ha haqqahu ba su ba da haƙƙin Allah daga cikinta min zakati na zakka wal khair da aikata alkhairi to masu wannan aiki babashiruhum ba su labari bi azabin alimin da cimma wani azaba mai radadi yawma yuhma alaiha dinar jahannama fatukuwe biha jibahuhum wa junubuhum وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون za su gamu da azaba mai raɗaɗi yau mai yuhuma ranar da za a ƙona su alaiha a kan dukiyar nan fi nari jahannama a cikin wutar jahannama fatikuwa biha jibahun a rika ƙwaƙƙo na fusakunsu wa junubum da kuibobinsu wa zuhuruhum da bayansu wa tuwasau juluduhum a yalwata fatinsu hatta tula'a har sai an tsayar an ɗora wato an ɗora fatin nan ko ko dukiyoyin na alaiha a kan jikin nan wato sai an ɗora fatin wato kuɗaɗen da suka rike suka kiba da zakka a kan su to za a faɗaɗa mutum a kamba mashi a kumbura shi yadda duk nairorin da ya aje sai ta samu wurin zama a jikinsa an liƙa ta a jikin shi Allah ya mana ɗari wayu ƙalu lahum sai a ce masu haza ma kanartum abinda kuka ɓoye kenan li an fusukun ga kawunan ku kuka tsigi ba da haƙƙin Allah na ka faduku ku ɗanɗani ma kuntum abinda kuka kasance takini zuna kuke ɓoyewa jaza'ahu sakamakonsa إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين inna iddatar shuhur gidan yau watanni almutar da biha wadda ake lissahi da ita lissa na cika shekara inda Allah a wajen Allah isna ashara shaharan wata goma sha biyu ne bi kitabin Allah haka yake rubuta littafin Allah Allahul mahfuz shine lawul mahfuz yau ma halakar samawati tun sanda Allah ya halicci sammai wala arda da kasai to tun sannan Allah ya sanya mu waɗannan watanni sunaye min ha daga cikin watannin nan guda goma sha biyu akwai arba'atun guda hudu huruman masu alfarma ay muharramatu abun girmamawa zulqadati na farko zulqida kenan wa zulhijjati da zulhijja wal muharram da muharram wa rajabun da rajab to waɗannan watanni guda hudu haramun ne ayyaki a cikin su zalika ai ta harimu ha girmama waɗannan watanni guda hudu addinul qayyim addini kenan madaidaici fala tazlamu fihinna anfusakum wato kar ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan watanni masu alfarma bil ma'asi da saɓe-saɓe fa ina waɗannan watanni ko ko fa ina yi ta saɓo fiha a cikin waɗannan watanni a azamu wiziran sun fi kowane lokaci girman zunubi wakila aka ce a fil ashhur kullu akai dukkan watanni baki ɗaya in aka yi zunubi to Allah na na ninka su wa qatilul mushrikina ku yaqi mushrikai kafatan baki ɗayan ku fi kulli shuhuri cikin dukkan watannin baki ɗaya ba mun ce akwai hudu ba to in sun taba ku ba magana alhorma kuma kurama kama yuqatilunakum kama yadda suka yaƙe ku kafatan baki ɗaya wa alamun ku sani annallaha ubangiji malam muttaqina yana tare da masu tsoron Allah bil auni da taimako wan nasr da taimako إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يهلونه عاما ويهرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ويهلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين إنما النسيء ko إنما النسيء duk kirawoyi suna zuwa da shi jinkiri ai at-takhir jinkiri li hurmati shahrin ga alhurmar wani wata a dauke ta a kai ta ila akhar zuwa wani wata kama kanatil jahiliyyah kamar yadda mutanen jahiliya suka kasance taf'alu suna yin sa min takhir hurmatil muharrami sai ya ɗauki alfarman muharram idan halla idan ya tsaya wahum su fil qitali suna yaƙi sai su mai da alfarman nan ila safarin zuwa watan safar ziyadatun to yin haka ƙari ne fil kufri cikin kafirci likubrim dan kafirce wasu bi hukumin lahi da hukuncin Allah fihi a cikin watan muharram da ya hana ayyaki a cikin su ya zallu bihi alladhina kafaru wanda suka kafirce suna bacewa da yin wannan aiki ko ko yudilluna suna yudillu suna batawa ai wayan yuhillunahu sai su halatta shi ai annasi'a shi wannan wata da aka jinkirta din nan sai su halatta shi aman a wata shekara wa yuharrimunahu su haramta shi aman a wata shekara liwatu wai dan su dace da bita halili shaharin da halatta wani wata wata harimi akara da haramta wani don su badalahu musayansa wai don su dace da iddata ma harrama Allah wato idan ya abin da Allah haramta ba Allah wata nawa ya ce hudu ko to shi kina ya samu ba ragi ba kari to ba haka aka ce ai ba da haka fala ya ziduna ba za su yi ƙari ba la ta hare na arba'atin bisa haramta wata hudu wala yankusu na ba za su yi ragi ba amma wala yanzuruna ba za su tsaya su yi duba ba ila a ayaniha zuwa ga ainonin watannin da aka ce masu alfarma a su dai za su yi ta juyawa kawai su dai wata hudu dai Allah ai hudu dai aka ce to ba haka aka ce ba muharram din muharram din nan da rajab da zulqaida din nan to su aka ce to da aka duk suka zo a lokacin wannan to aje yaki fayuhillu sai su halatta ma harrama Allah abinda Allah ya haramta to zuyina lahu an kawata musu su wa amalin miyagun ayyukan su ne fazanu sai suka zaci aikin nan hasanan shine mai kyau wallahu ubangiji la yahdi baya shirye da alƙawarin mutane alkafiri na kafirai wani zala ayat da zamu karanta nan gaba ta sauka lamma da sallallahu alaihi wa sallama annasa ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane ila gazwati tabuka zuwa yakin tabuka wa kanu sun kasance a lokacin fi usratin suna cikin wani tsanani wa shiddati harrin da tsananin zafin rana fa shakka alaihim sai abun ya wuyatu gare su sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani da Allah malakum me ya same ku ne idza qila lakum in an ce maku in firu ku fita fi sabilillahi cikin ɗaukaka addinin Allah istaqaltum sai ku rika nauyin jiki ai ta ba ba'atum sai ku rika nauyin jiki wa miltum ku karkata anil jihad ga barin yaki ilal arzuwa ga zama ƙasa ai wani zuwa ga ƙasa ai wani ƙohudi da zama fiha a cikinta to wal istifhamu tambaya nan da ake yi littawbihi dan zargi ne ku daina zama ku daina kaza in annabi ya ce kaza ya ce kaza araditu shin kun yadda ne bil hayatu dunya da rayuwar duniya wala zata hada da da da dan da ke cikin ta min al akhirati akan lahira ai badalan badala na'imiha musayan ni'mal lahira to ku sani fa ma mata'ul hayatu dunya jin dadin duniya ba wani abu bane fi jambi mata'il akhirati a danga bangaren jin dadin lahira illa qalilun sai abu ne dan kadan ai hakirin wulakantacce إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير illa tanfiru in har ba ku fita ba ai ta har ba ku fita ba ma annabi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam lil jihad dan yaki to sakamakon ku yu'azzibukum Allah zai muku azaba azaban azaba aliman mai radadi wa yastabdil qauman kuma sai musanyo waɗansu jama'a gairakum ba ku ba marasa biyayya ya ci biyu sai ya zo da su badalakun musayanku wanda za su bi abin umarnin Allah su bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tadurruhu to kar ku cuce shi ai Allah shine Allah aw annabi ko ku annabi sallallahu alaihi wasallam da shay'an wani abu bi tarki nasiri da barin taimakon annabi fa inna Allah shi dai ubangiji nasiru dinihi ko ka ki ko ka so mai taimakon addinin sa ne wallahu ubangiji ala kulli shay'in qadirun Allah mai iko ne akan kowane abu wa minhu yana daga ikon ubangiji nasru dinihi taimakon addininsa wa nabiyihi da annabinsa إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وعيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلا تنصروا إن بحبذا كنت مكان النبي بقى صلى الله عليه وسلم to ku tuna dai fa kalla sarahullahu ai Allah ya taba taimakon sa iz akhrajahu sanda ya fidda shi iz akhrajahu alladhina kafaru sanda kafirai suka fitar da shi min makka daga makka ai alja'u suka matsar da shi ila alkhuruj zuwa ga fita makka lamma aradu yayin da suka nufin qatlahu kashe shi aw habsahu ko daure shi aw nafihu ko kore shi bidarin nadwati sanda suka yi wannan shiri a gidan shawara to ya taimake shi saniya sanayin sanda yana na biyun biyu ai a hada isnaini ɗayan mutum biyu wal akhar gudan abubakar shine sayyidina abubakar radiyallahu anhu al ma'ana ma'ana nasarahu Allah Allah ya taimake shi fi misli a irin fi misli tilkal halata irin wannan hali na san hadari fala ya fadlu sai Allah bai tabar da annabi ba to kaga fala ya fadlu tunda ba Allah ya taimake shi a can lokacin da zai hita zuwa hijira tun daga fita a cikin ɗakinsa inda an shirya mutum arba'in matasa majiya ƙarfi gwanayen sanar takobi su je su tsare kofar gidan annabi in ya yi to sallah asuba su mai diran mikiya baki ɗaya Allah ya kama ganinsu, ya kama dubararsu, ya kama ƙarhinsu, annabi ya hito ya fice har ya garin Madina, ya je gidan Abubakar ya faɗa mai ga abin da ake ciki, suka dawo suka hito suka je cikin kogon sauro suka ɓoye don me wata hikima ce wadda Allah ya nuna ma annabi dan da sun kama hanyar Madina kai tsaye to masu nema za su je su cin masu to su zama su gehen Makka inda ba a zaton annabi yana nan na annabi ya zauna suka shige cikin wannan kogo suna nan zauna a kogo sai ga masu nema sun zo ana nema a zagaya nan a fada nan a fada nan a fada nan har suka kawo kogon sauro suka yi suke annabi sallallahu alaihi wasallam yana a cikin shi amma Allah ya hana su ganshi sai na abubakar yana tare da annabi shi sai na abubakar ya firgita tunda ba zuciyarsa ba irin ta annabi bane sirrinsa ba irin sirrin annabi bane kariyarsa ba irin kariyar annabi bace to shi abin da yake tsoro a ba wai shi ka a kama shi aka ce ba a ka a sami annabi aka shi shi ne damuwar shi sai ce ya Allah ya rasulullahi ga fa kafafunsa ina gani da wani zai dan duka haka wallahi da ya gamu sai me ka me ka me ka dauki wanda yake mutum biyu ai Allah shine na ukun su Allah yana tare su yana tare ku ba abin da zai samu ka kwace da hankali ka ba abin da za su yi ko da za su gama nan wallahi ba abin da za su yi da su to balantana Allah ba zai bari su gamu ba suka je suka gama fagamniyar su kwana uku sai na rasulullahi da manzo da sai na baka suna cikin kogo din nan suka fita suka bayan nema ya natsu sai suka kama hanya kawai to yanzu wannan bawan Allah da Allah ya zaɓe shi ya zaɓai ya ce ya zan so nawa yana yunkurawa yana zai hijira ya tafi maka ya ban maka ma ya babu nan saboda zai iya ganin cin kashin da ake wa annabi annabi ce kai haƙuri ko Allah ya sa ka samu abokin tafiya yana nihin shi in bai da kirki Allah zai haɗa shi da annabi to gashi har ya zo a cikin Qur'ani saniya sunaini babanka ne ai ba malam sani a shura ba ke niko na biyun biyu aka ce ko annabi sai wayan sai na abubakar to kuma ka ji aikin da sai na abubakar ya jin cewa annabi ya ce kai haƙuri kakka fita kila ka samu abokin tafiya sai hasashen manzan Allah shi ne abokin tafiya sai ya tanadi taguwa biyu isassu majiya ƙarfi ya kiwata su bayan ya kiwata su da lokacin hita ya tanadi wanda yake zai nuna masa hanya zuwa madina ya suhurce shi ya kuma suhurci wanda zai masa hidima sannan sadda suke cikin kogon nan ya hori mai kiwon shi da mai kawo abinci ya zo ya kawo abinci ya koma to ya zo ya kama ya zo da dabbobi a zo a fita take hanyar ka a ga sawun su yanzu wanda yau na ce zai da kirki a tuba da kyau ya yi hatsara in Allah ya riga ya da mutum to ka ba kin ka dafe kawai shine zaman ka lafiya ka kyale kawai koma ya saba shine tsakabarta tsakanin shi da Allah shi kai ba ruwanka da ubanka da uwarka in suna faɗa zaka je ka shiga ka goyi bayan wani in ka goyi bayan ubanka ka zama mutum ka kyale uwarka in ka kyale uwarka ka bi ubanka in ka bi kyale ubanka ka bi uwarka ka zama me dan zina to ka je ka bakwa gida aka ce ga wani ga ina da babacin suna faɗa kayi me ka tuna wasu asiri to abin da ya kamata ka tsuguna kai ta kuka kai ta kuka yanzu duk ce wani taso ka sai a ba faɗa abin da shugabanni suka ce mai dangane da shugabanni mu da suka gabata ke ba da kai aka yi zaman nan ba labari kake ji shin labarin nan na gaskiya ne ko na ƙarya ne baka sani ba to da haka abin da ba aka yi ba aka yi ba da kai ba to kakka shiga kai tsumo-tsumo a ciki abin da ya kamata mu rika yi ga shugaban da ke mu rika masa adalci muna kyautata masa zato kyautata mu bayan Allah zato ai abu ne mai girma a cikin addinin musulunci annabi ya umarni da kanshi ko to kaji wannan shine sai na abubakar almana mana nasarahu Allah Allah ya taimake shi fi misli tilkal halata irin wannan hali fala ya khazuluhu da haka ba zai tabar da annabi fi gaira a wani halin da ba wannan ba idh yayin da kuma annabi da sayyidina Abubakar fil gari suna cikin kogo ai na kabin wani ko wani kafa fi jabal saurin a dutsen sauro idh yayin da ya kula da sahibi yake ce ma abokinsa shine annabi yake ce ma abokinsa abi bakarin shine sai na abubakar wa kad qala lahu abubakar ya ce mashi lamma ra'a qadamal mushrikina yayin da ya ga kafafun mushrikai yace launa zara ahaduhum da ɗayan su zai duba ta ta kadamai karkashin dugadigansa la bisarana ya rasulullahi da ya gamu mu hita mu canja wurin zama annabi yace la tahzan kakai bakin ciki inna allaha ma'ana allah yana tare da mu bi nasri da taimakonsa ba anzalallahu sakinatahu sai allah ya saukar da natsuwarsa alaihi ga annabi ila an ce ga abubakar ila ka ce a alan nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ka ce a a waye ji tsoro so shi kenan ala abubakar abubakar ya sau natsuwa ta sauka a zuciya abubakar wa ayyadahu wa'ayyadahu ya karfashe ya karfafe shi ayin nabiya shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimaki ya karfafe annabi bi junudin da rundunonin da yake lamta rauha ba ku ganin ta ay malaikatan malaiku fil gari a cikin kogo wa mawadin kitali da ma sauran wuraren yakin annabi waja ala kalimata kalma kalimatan ladina kafaru ya sanya kalmar waɗanda suka kafirce ai da wata shirki kira zuwa ga kafirci as-sufla ita ta yi kasa ai almagalubata abin rinjayewa wa kalmatin laye kalmar ubangiji ai kalmatin shahadati ita ce kalmar shahada hiya la'uliya ita ce mai ɗaukaka ai azahiratu mai rinjaya algalibatu mai rinjaya wallahu ubangiji azizun mabuwayi ne fi mulki a mulkinsa hakimin mai hikima ne fi sune cikin aikinsa انفروا خفافا وثقالا وجا- وجا- وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
infiru ku fita khifafan kuna marasa nauyi ne wata kalan koko kuna masu nauyi ai ma'ana nishadin da dadin rai wa gairin nishadin ko ba dadin rai kai zaka na wakila aka ce akwaya kuna masu karfi wa zu'afa ko kuna masu rauni ko ko au ko ko ana nufin agniya kuna masu kuɗi wa fukara ko kuna talakawa to wahiya wannan aya mansuhatun an shafe ta da ayati da ayar laysa ala du'afa'i a zuwa ƙarshen aya mai daga yanzu masu rauni marasu masu rashin lafiya an dakatar da su daga zuwa yaƙi tunda an yawa ga masu ƙarfi ku ba su je kula da niyyar ku aifani da ita wajahidu ku yi jihadi ku yi yaƙi da amwalikum da dukiyoyinku wa anfusikum da kawunanku fi sabilillahi cikin ɗaukaka addinin Allah zalikum yin yaƙi da da dukiyanku da kawunanku khairul lakum shi yafi a gare ku in kuntum in kun kasance ta alamuna kun san annahu haka shi khairun shi yayi lakum gare ku to fa la tasaqalu kar ku yadda ku sake nauyin jiki wajen fita wana ba wana bala ayat da zamu karanta nan gaba ta sarfatin munafiki na cikin munafikai alladin takallafu wanda suka ki zuwa yaki لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيهلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون lau kana ma da autahum da haka abinda ya ka kira su ilaihi zuwa gare shi ya kasance aradan waɗansu kaya ne za a ja ai mata'an kayan jin daɗi ne mina duniya na duniya ƙariban kuma kusa-kusa suke to ai salan la ma'akazi mai saukin karba wa safaran kuma da tafiya kasidan matakaici tsagaitatta to lattaba uka wallahi da sun bi ka da gaugawa dalaban dan nema lil ganima dan kwaso ganima walakin sai dai da yake mai nisa ce ba'udat alaihim shukatu sai sai ga tazarar ta yi masa nisa ai almasafatu tazarar ta yi masa nisa fata kallabu shi yasa suka ki zuwa yaki wa sayalifuna billahi ka kyale sun ko idza rajatu in kun koma ilayhim zuwa gare su wa sayalifuna billahi yanzu ka ji sun kama ma rantsuwa da Allah lawai sadana wallahi da mun samu daman alkhuruja hita la kharajna daman hita ma kun tare da ku Allah ya ce yuhlikuna anfusakum kawunan su kadai suke halakawa bil halifi da yin ƙarya da yin rantsuwa alkazibi na ƙarya wallahu gashi shi ko ubangiji ya alamu ya san innahu musula kazibu na makaryata ne fi kaulin cikin fadar su zalika haka wa kana sallallahu alaihi wa sallama annabi ya kasance abina yayi izini li jama'atin ga wata jama'a fi tafalluti cikin rashin zuwa yaki bi jihadin shahadin minu da jihadinsa ba wai izinin Allah ne ta wahayi ba bana zala sai aya ta sauka ita ban dan tambaye shi meye dalili don ba cewa Allah ya ma'anar kaza meye dalili haka waƙaddama lato waƙaddama sai ubangiji ya gabatar da al'afuwa rangwame tukunta diminan dan na tsawali kalbihi ga zance ga zuciya annabi kaga da faɗa ne me zai sa Allah ya ce afallahu anka
أفالله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين afallahu anka ranka ya dade lima azinta lam ya akai haka ta faru wa za yi wa Allah zai ce maka ai matsayin wa afallahu anka din kan a ce ranka ya dade in aka ce malaka dai na magana faɗa kuma ka taba ce mutum ranka dai kuma ka ka zage shi ko ka kauta mai mari Mm, to ranka dade ya akai haka ta faru kaga me yasa kai ba cewa kai me yasa kai haka ba sai ta halitta cikin rashin zuwa yaƙi wahala tarkatan da ka kyale su hatta ya ta bayyana lakan lazina sadaku har masu gaskiya su bayyana a gare ka fil uzra a hanzari wata alamal kadibina kuma ka gane makaryata fi cikin hanzarin nan to ka gani to da Allah ya ce dan me kai wallahi da zuciya annabi ta fi saboda Qur'an Allah to shi yasa sai aka fara gabatar da wannan dan nutsar da zuciyar shi ai an ga ya gane an nuna mai ba laifi yayi ba tunda aka ce an yafe ma abin da za a tambaye ka gare shi an yafe ma amma ya aka haka ta faru ma'ana ka a ƙara yi gobe
لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين la yastazunaka alladhina yu'minuna billahi in dai waɗanda suka yi imani ne da Allah da gaskiya wal yawmil akhir da rana ta ta karshe ita ce kiyama to ba za su neme ka izini ba fi takhallufa cikin zama an an yi zahidu daga zuwa su je su yaƙi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunansu kai za ka fita su har su ce suna da lalurar da ba za ta hana su da za ta hana sai ta in dai akwai imani a gare su wallahi ko mutuwa za su yi a hanya kan aje wurin yaƙi za su fita da lalurar su in dai masu imani ne na gaskiya wallahu ubangiji alimun masani ne bil muttaqina ma tsoron Allah إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر iyaka waɗanda suke neman ka izini fi takallufi cikin rashin zuwa yaƙi waɗannan ne da ba su imani da ba su yin imani da Allah ba su imani da ranar kiyama warta bar kulubu sanin zuciyoyin ta yi kokan tofe dini cikin addini fahim sai sun suka zama su fahim su ya taraddadu na suna yin ɗaya mawafi rabihin cikin kokantarsu to su kaɗai ne ke tambayar ke izini amma mai ƙarfin imani ba zai nemi cewa wai annabi ya hita shi ya ɗauna gida ba
ولو أرادوا الخروج لأعد- لأعدوا له عدا ولكن كره الله بآسا فصبتهم وقيل قعدوا مع القائلين wanda suka ce ma wallahi ba su da guzuri ba su da menene ba su mace Allah ce ƙarya suke walau aradul khuruj aida sun yi nufin hitama aka tare da kai la'adu da sun yi shiri da huga ga fitan nan uddatan shiri min min al'alati na kayan yaki wa zari da guzuri walakin sai dai kare Allahu Allah ne yake in bi asan motsawarsu ai lam yarid khurujahum bai nufi hitarsu ba fa sabbatan sai saka masa nauyi a zuciya waƙila lahum sai aka ce masu faƙudu ku ci gaba da zama ma da ƙa'idin ta suna masu zama ai almarza marasa lafiya wanda sa'i da mata wasu biyani da ƙananan yara yau ko dai ruwa ya sauka aka tashi kana ƙauye kowa ya hita ya kuma girminsa da wannan ya ja abin nan ya gona kai ka tsaya cikin ƙauye daga mata sai yan yara ai da kunya eh balantana annabin Allah ya fita yaƙi ya fita yaƙi da kanshi da masoyansa kai ko kana cikin gari da Allah ya kai ne za ka yi hita ko ko dai baka hita ba kana cikin damuwa cikin rai na'am law ai kaddara Allah ta'ala zalika Allah ne kaddarta masa haka Allah ya kiyaye mu da wannan kaddara Mm.
law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wa la'awdahu khilalakum يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين domin kamar ka- kamar an tambayi Allah to Allah tun da ka san kai ka jefa masu kiwuya da zuwa yaƙi to ya kuma aka zarge su sai Allah ce lau kharaju ko da sun fita fikun cikin ku ma za dukun ba abin da za su ƙara muku cikin tafiya tare da ku illa kabalan banna kawai za su ta yaɗawa a cikin ku ka ji dalili ai fasadan banna bisa kazilil mu'minin da da tabar da mu'minai wala auza uda sun gaugawa jefa fitina khilalakum tsakaninku ai asara uda sun gaugawa bainakum tsakaninku bil mashi da tafiya bin namimati da annab da ana da annamimanci yabuguna lakum wal fitnata zina ne zan su rika ne za su zama masu neman muku fitina bil qail adawati da jefa kiyayya fi da sannan wa fikum sama'una masu yawan saurare ne cikin ku lahum gare su ma ya kuluna abinda za ma abinda munafikai za su faɗi ko kafirai za su faɗi a dangane da ku sama a kabodin ji irin na karɓa to gonga za ku rika za su rika sauraren abubuwa na muna na kafirai da sauransu sai su zo suna aiwatarwa a cikin kwato wakilan kafirai ne a cikin ku shi yasa muka hana su fice rariya aka sa aka tace su wallahu ubangiji alimun masani ne bin zalimi da azzalimai لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون in kun tuna laqad ibtagaw in ka tuna laqad ibtagaw lakal fitnata ai sun taba neman fitin sun taba neman maka fitina min qabl ga ba tun ba yau ba ai awwala ma qadamta almadinata farkon zuwan ka madina wa qallabu lakal umura suka dinga juya maka al'amura ai ajalil fikra sun ya wata da tunane fi kai duka cikin kulla ma makirci waye ɗalibi ka da bata ma addini to dalilin haka kafin annabi ya zo madina ana shirin sarautar da abdullahi bin ubay ya zama mai garin madina to zuwa annabi sai aka waye waye dan ubay da aka manta da abinda za a bashi aka yi tabbacin shi ga gwamnati ta zo ina za ina ruwan wace ce karamar hukuma eh to shi ne aka manta da ba shi talauta da to shi wannan abu shi ya bakanta mai rai to shi ne ya dinga sai Allah ya mai rashin arziki ya zama cikin munafukai ya yi ta kokari har ya zama shugaban munafukai ka ji inda mulkin na ya kare hatta ja alhaqu bai bari ba har sai da gaskiya zo ai annasu taimako wa zahara amrul lahi lamarin Allah yayi yayi bawayu shine dinahu addinuhu addininsa wa musu karihuna suna masu kilahu ga addinin Allah ba dakalu amma sai suka shiga fiye cikin addinin nan zahiran a bayyane amma zuciyarsu ba ta son addini ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا بالفتنة سقطوا وإن جهنم لمهيدة بالكافرين wa minhum akwai daga munafikan man yaqulu wanda yake ce ma annabi idan li yi mani izini fi takallim cikin rashin zuwa yaki wala taftinni kaka jefa ni cikin fitina wa huwa la jaddu jaddu ibn qais shine jaddu dan qais qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne yace masa halaka fi janadi bani al-asfar ko zai yi gare ka kai ta zuwa wurin yakin rumawa faƙala sai ya ce in ni muguramin bin nisa'i wa rasulullahi wa ni wallahi Allah ya jarabe ni da san mata ina fiƙen mata ka in je wa afsha ina jin tsoron in ra'aytu nisa'a bani al-asfari in naga matan asarumawa wato in fitinu Allah ya tsara ba zan yi hakuri ba an hunna gabarin su fa aftatin fa fa aftatin sai in fitinu qala ta'ala sai Allah ya ce ƙarya yake ala na'am ba wai ba tsoron fitina yake ba to yanzu ne sakato suka fada fil fitina cikin fitina da ta halitta saboda rashin zuwa yaki wa ƙuri'a an karanta sakata a wata ƙira'a wa inna jahannama dan wuta jahannama la muhitatun mai kewayewa ce bil kafirin da kafirai la mahisa in an shige ta ko ba mazauda lahum gare su ana gabarin ta in tusibka sanatun tasuhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad khadana amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun in tusibka hasanatun da wani kyawawa ya same ka ka nasarin kamar taimako wa ganimatin da ganima to ta tsohon yanzu na ran ya ɓaci wa in tusibka musibatin amma ko da wani tsanani zai same ka ya kulu kai sai kama kada a farna amarna dama mun kula da kanmu bil hazmi mun yanke da cewa haka za ta faru hina takallufa na yayin da yayin kin zuwan mu yaki min kabli tun ba yau ai kabla hadhihi almusibati tun kan haka ta faru wasu haka zai faru shi yasa muka ta kanmu wa yatawallaw sai su juya wa musu farihuna suna masu farin ciki lima asabaka da abin da ya same ka kullahum ka ce masu lan yusibana babu ab duk wani abu da kaga ya same mu to bai same mu ba ba abin da zai same mu illa ma ka tawallawa lana sai abin da Allah ya wajabta cewa zai same mu da hakan zai same mu ko muna gida ne sai ya same mu ba sai mun yi yaki ba
wa alallahi falyatawakkalul mu'minun huwa maulana shine mai taimakon mu wa mutawalli umurina majibincin lamarin mu da haka almuminuna wa ala Allah ya faliyata wa kalil muminuna muminai ga Allah ya kamata su amintu
Kula hal tarabbasuna bina illa idan husnayayyin wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adabin min indihi aw bi'aydina فتربصوا إنا معكم متربصون قل كتي هل تربصون با أبن دا كتي جرى بنا غريمو إلا فاتي إلا فاتي إهدى الآكبتين ɗayan ƙarshe biyu alhusnaye ne masu kyau mu a gare mu dukansu masu kyau ne amma ku a gare kuna ganin mugunta ne tasniyatu husna ne ai ta sinu ta anisu a hasana ai annasru ai annasri wato ɗaya dai ko dai mu samu nasara ai kaga wannan mai kyau ne ko aw shahadati ko kuma mun shahada shi fa to ka gani to ɗaya shine idan husnayn din wani hannu na tarabasu mu kun bikum mu kun muna jiran maku an yusiba kum Allah Allah ya shafe ku da azaba min bi azabin da wani azaba min indihi daga gare shi ai bi qari'atin da wata ga mai kwakwadan kai min samai daga sama wato ita ce tsawa au bi aidina ko kuma ya shafe ku da jarrabawa hannuwan mu bi an yi azina shine yi bi an yi azina shine izini lana gare mu bi an yi udanu yi udana shine bi an yi zana lana shine ai mana izini fi kitalikum cikin yaƙanku fata rabba su bina ku ci gaba da sauraron mana zalika haka inna mu ma mutarabbisu na masu sauraron maku masu sauraron abinda muke muka faɗa ne ma'akum tare da ku ai masu sauraron akibatun ƙarshen lamarin ku ne ولا أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين ولكة أنفقوا كتير في ذات الله يتجب من الله طوعا لدائري أو كرها كوبا دائي oho lan yi tagabbala minkum ba dai za a karban maku ba ma an faka tunuhu abinda kuka ci shi kuka ciyar din nan tunda imani kun riga kun rasa shi innakum ku kuntum kun kasance kawaman mutane fasikina fasikai al'amru wal amru wato fili amri nan huna huna anan bi ma'ana al khabari wato ba'ana ba da labari ne in kun ci yadda dadin rai in ma ba ku ci yadda dadin rai ba Allah dai bai karba ma'anar magana kenan وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وما منعهم بابا لها نيس أن تقبل أكربي nafaqatun ciyawar su minhum da gare su illa nan sai dan cewa su kafaru billahi sun kafirce ma Allah wa rasuli da manzan Allah wala yakuna salata ba su zuwa sallah illa hum kusale sun suna masu nauyin jiki wala yanfiquna ba sa ciyawwa illa hum karu suna suna marasa dadin rai ai annafaqata ciyawwa la nam dan su ya uddunaha suna ya iddunaha suna lissafa ta zaka magarama kamar wai biyan bashi ne in ka biya bashi ne kake jira biyo ba ya biyo daga baya ai ba wani abu da kake sa ranka samu to haka suka dauki zakka فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يؤذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فلا تعجبك أموالهم kada dukiyoyinsu ta burge ka wala auladuhum ko yawan ƴaƴansu aini amana ni'im ai la tastahsin kar ni'amana kakka ga kyan ni'imomin mu da muka yi alaihim gare su fahiya duk abin da kaga mun ba su istidrajin kamun daurin talala ne za mu kama su a hankali ko ba dadewa inna ma yuridu Allah iyaka ubangiji yana nufi ne li yu'azibam dan ya azabtar da su bi hada abin da ya ba su nan fil hayati dunya a rayuwar duniya bima yalquna da abin da suke gamuwa yalqauna da abin da za su gamu da shi fi jam'iha wato da abin da abin da suke gamuwa da shi fi jam'iha cikin tara dukiyar nan min al mashaqqati na wahala wa fiha da kuma abin da suke samu a cikin ta min al masa'ibi na musibu da ke fada ma dukiyar wata zahaqa anfusuhum sannan rayukansu za ta fita wa kafirun suna kafirai fa yu'adhibuhum sai Allah ya masa azaba fil akhirati azaba ashadda al azab mafi tsananin azaba wa yahlibuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun wa yahlibuna suna rantsuwa billahi da Allah innahum cewa su da minkum suna cikin ku ai mu'minuna mu'minai ne wa ma hum minku kuma ba cikin ku suke ba walakin nan sai dai su kaumun mutane ne ya furquna da suke sabawa ayya amad da suke tsoro ayya khafuna suna jin tsoron an takafa an tafa adubihim ku yi masu abin da yake kuka yi kal mushrikina kamar yadda kuka yi makafirai bai halifuna sai to shi yasa suke zuwa su rantsa muku wallahi ai mu duk abin da ake duk abin da Allah ya sauka da shi mun yarda da shi ai kun ga muna zuwa sallah ko ai kun ga muna zakka ai kun takiyatan kariya ce ba da ba da Allah suke yi ba kariya mutuncin su ne law yajiduna law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajmahun abinda za ku ji za ku sani law yajiduna malja'an da za su samu wata malaba yalja'una da za su koyi labe ilaihi zuwa gare shi aw magaratin ko ko koganni aw mudakhalan ko wani wurin shiga ai mauda wurin da za su wurin da yake ya da hudu da za su shige shi to lawan lawan layi da sun juya ilai zuwa gare shi wa hum yajma hudu suna gaugawa fi dukuli cikin shigarsa wal insirafi da barin baya da juyawa an kun daga barin ku isra'an saurin da yake la yaruddu shay'u wani abu ba zai mayar da shi ba ku za ku koma kal farasil jamuhi kamar doki mai toma
ومنهم من يلمذك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ومنهم أتكين سأكوي من يلمذك وأن يكي أيبتا في قسم الصدقات تكين في قسم الصدقات تكين رب زكوكي فإن أعطوا إن أنباس منها دك زكنا رضوا تلوية دسجدات إليه فرنسكي wayan lam yudau in ko rabo bai kai gare su ba min ha daga zakan nan idan mu sai gansu yasa duna ana ta kumburi ana cicika ana fushi
walawanna walawannahum radu bima atayhumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayutina allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila allahi raghibun walau annam da ka ce su radu sun yarda da ma'ata billahu abinda Allah ya ba su wa rasulu da manzansa min al-ganaim na ribobin yaki wa nahwiya da wa nahwiha da makamance ta kaman zakka wa qalu suka ce hasbunallahu Allah ya ishe mu sayutina Allah Allah zai bamu min fadlihi da falalas daga falalarsa wa rasuluhu da manzansa min ganimatin ukhra in ba mu samu wannan ba ai wata tana ce muna sa ran samu za mu samu ma ya kafi na abin da zai ishe mu to da sun faɗi haka suka ce inna mu ragibuna masu kwaɗayi ne ilallahi zuwa ga Allah an yi guniya na ya wadatar da mu to wa jawabu lau jawabin lau ɗin can to la kana khairan lam da haka suka yi da haka yafi a gare su إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم yanda Allah ya raba gado bai baiwa annabi ba to haka ba da zakka ga wanda za a ba da zakka Allah ya raba da shi da haka in mutum ya ba da zakka shi a ɗayan guda sun can da ubangiji ya faɗa ya ba da ɗaya- ya ba da ya kuskure ma ɗayansu to zakka shi ba ta karɓu ba da haka Allah shi ya faɗi aran lissafin waɗanda za a ba wa zakka mutum takwas ne ko inna na sai ya ce ubange ce innama sadaqatu zakkoki dai masrufatun abu juyawa ce lil fuqara ga talakawa su waye talakawa allazina la yajiduna sune wanda ba su samu ma ya kawo mawqi'an min kifayatum abinda ba zai ishe su a rayuwarsu ba to shine sune talakawa wal masakin sai kuma miskine allazina waɗanda yake la yajiduna saufau ba sa samun ma kafin abincin da za su ci ma a wuni yana da wuya a gare su to su ne ta miskinai wala amilina alaiha sai masu aiki akan tara zakar ba wai yan fadi ba in ana do ana aikin fasara eh, masu su za- zuwa su tsaya su tsaya maka a hidima ga gyara masara ko karabin nan ba su ne amilina alaiha ba wadan suna fasarwaye kamar mataimaka wanda za su yan kwadugo ko ko wanda za su je su taimaka maka tun fara noma ko ko wajen girbi ko wajen fyaɗe ta ba aiki ba ne to ba na aikin Allah yake ne ba wal amilina alaiha masu aiki akan zakkar ai as-sadaqati ita ce sadakoki min jarin kamar wanda ake aika ya je ya anso gwamnati ke hukuma ta musulunci take aikan shi ya je ta ya anso da da zakka wa qasimin da kuma wanda Allah ke tura wanda gwa- hukuma eh, ta musulunci take sa ya raba zakkar wa katibin da mai rubutawa wa hashirin da mai tara zakkar to sune amilina alaiha don ka wasu in an ba su shi ma hikimar da yasa aka ba su don kare mutuncin su kasi cuta in ana tara ana abinda wata yan sai shaɗe to kai iya kaka wahala kawai to tunda ba a baka tunda an san abinda ka an so ka rage wani abu ka kautar da shi kawai ka kai abinda ya samu kaga ya halaka to shi yasa za ka ci a ba su kaga an shi an kame bakin su an kame hannun su wal mu'allafati qulubuhum da abin lallata zuciyarsu su kuma li yuslimu dan su musulunta aw yathbuta ya islamun ko kuma dan musulunci sun shiga musulunci amma dai ba kani to a ba su zakka dan zuciyar da musulunci ya tabbata a zuciyarsu aw yuslima ko kuma dan yi musu aw ya ko aw yuslima nuzara'u ko kuma abo kishiyoyin su da su- dan su samu ana ba waɗannan to suna ganin a wai haka musuluncin nan yake ga su ba su eh, kafira amana ne to sai aka ba su to dan na gehen su ma sai su shigo su shigo eh, su shigo mahorimin musulunci to ya halatta a su ba yan suna da cikin wanda Allah ya ce a ba aw ya gobu ko ko a'a ba musuluncin za su gaba amma ana ba su zaka to ba za su yadda wata cuta ta samu musulmi kafiran ne amma ba su yadda duk abin da zai cuci musulmi ya kai ga musulmi za su tare da ƙarhinsu ko su zo su sanar to irin su suma a iya ba su zaka aka samu na aka samu rawar kashe-kashe ne ne wal awwalu to na farko wal akhiru na kashe la yu tsayani to a al yawma a yanzu kam ba a ba su inda shafi'i wajen imam shafi'i radiyallahu ta'ala anhu saboda me li izzil islami dan musulunci yayi karfi bi khilafil akhiraini sabanin sauran guda biyu to yu tsayani to su a iya ba su alal asahi bisa mafi ingancin zance sannan wa fi fakir riqabi musulmi ne aka aka rike shi aka tsora mai bauta ta ƙarfi da yaji to kafirai sun kama shi to sai aka fidda zakka to sun ɗaura mai fansa ko an almukatabi na wanda aka daura ma fansa to sai a ɗibi kuɗin zakka a je a biya fansan nan a dawo da su gida wannan suna ciki wal garimina da wanda bashi ya danne ai ahalid daini mabuta bashi inista danu amma fa in sun ciwo bashin nan ligairi ma asiyatin ba banna ba ba jin daɗi ba ba holewa ta sa aka je aka ciwo bashi ba larura ce ta sa aka ci bashin nan to in bashin nan ya masa ƙarhi to sai a biya masa zakka ko da shi kaɗai ne ka biya mai ba dukiyar ka za ta tsaya bashin shi ya halatta
Allahu
ya zalla gairi ma'asiyatin an ciwo bashi ne ba ta hanyar saban Allah ba auta bu ko ko an same su sun tuba walaysa lahum wafa'un ba su ko ko sun yi saban amma sun tuba daga barin saban Allah walaysa lahum wafa'un ba su da abin da za su biya bashin nan to ana iya dauka a biya musu wali islahi zatil baini to inda kaje ka iske ana rigima tsakanin wannan da wancan ta kuɗi ta rikice ta rikice kotu ma ta kasa rabawa to in kafi da zaka tura sashin zakan na wurin wannan a kashe fitina ya halatta walau kanu agniya ko da mu wadata ne wa fi sabilillahi sai kuma cikin daukaka addinin Allah ai alqa'imi na masu tsayawa bil jihadi da yaki ba wai gina masallaci ko makaranta ba wannan ba fi sabilillahi Allah ke ni ba a ba da ita fuskar yaki memman lafaya dan cikin wannan da ba raban ganima a gare su walau agniya su ma ko walau kan agniya ko da sun zama wadata ana iya ba su wa bin sabili da dan tafarki alman kadai wa alman kadai mai yankuwa fi safari cikin tafiyarsa zugurin sa ya kare ba yadda zai kuma yana gidan bakunci ko da gida yana da kuɗi to in ka fi da zakka ga ka hadu da irin wannan a ba su faridatan ubangiji ne ya farzanta wannan faridatan farzanta min Allah daga Allah wallahu ubangiji alimun masani ne to nasiba bi fi'il bi fi'ilihi al-muqaddar ay fa farida farada faradahu Allah faridatan wallahu alimun ubangiji masani ne bi khalqihi da halittarsa hakimun mai hikima ne fi sunni cikin aikinsa fala yajudu sarfuha juyar da zakka ligaira ha'ula'i ga wani waɗannan baya halatta amma wala yamna'u ba wala yamna'u sinfun minhu ko ba za a hana wani sinfi daga cikin waɗancan da muka lissafo ba idza wujida in an same su wannan sinfi fa yuqasimu al imamu to shugaba sarki liman yana iya shi zai rarraba dukiyar nan alaihim ga waɗannan dangogi da aka faɗi wanda aka ce su ne za a ba zakka alas sawa'i daidai wa daida walahu ya halatta ga sarki tafdilu fifita ba'da ahad ba'di sashin ahadin sunfi ɗaiɗaikun waɗancan sunfofi guda takwas ala ba'adin bisa sashi wa fadatin lamu amma fa ka sani lam ɗin nan ai cewa annama sadaqatu lil ɗin nan to ta fa'idantar da wujuba wajabcin istigraqa nitsar da afradi ɗaiɗaikun waɗancan lakin sai dai la ya ji ba ala sahibul mali ala sahibul mali bai zama dole ga mai dukiya ba idan ka sama idan ya raba da usri dan wuyatuwan tara guda takwas dinta balbali ya kafi ya isu ya ishe shi iba salasatin baiwa mutum uku min kulli sifi na kowane sinfi wala ya kafi duna amma abin da bai kai uku ba in ya bayar bai yi ba kama fadatu sigatul jam'i kamar yadda sigar jam'i ailil fuqara'i aka ce ba fakir ba kaga yi jami'i daga nawa yake tashi uku daga uku yake tashi to da haka idan ka kasa uku nan to anan ka faɗi wa bayyana sunnata hadisi ya bayyana anna shartal mu'ta wato minha sharadin duk wanda za a ba zakan nan al-islamu musulunci kuma wa Allah ya kuna hashimiya hashimiya kafa ya zama sharifi eh ba ba sharife zakka amma ada amma yanzu kan ka ɗauka ka ba su sayi hujjan malamai a da ai suna daga cikin waɗanda ake ba gani mai yaƙi baitul mali ta an ɗora akwai biyan biyan da ake masu duk lokaci lokaci a baitul mali a ɗauko a basu to da haka an ba su tunda suna da ana wadatar da su to kar a basu zaka yanzu ko wace baitul mali ke akwai da ke ba sharifi don ka ba sharifi zaka ta yi ba hashime ne wala muttalibiyan ko ko ba muttalibi ne alhamdulillah
آه.
فاتحة صلاة الفاتح آه.